الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم أوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da shida ga watan biyar a girgoriyan kalanda dubu biyu da ainihin wato sha a dubu biyu da ashirin don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a unguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana a nambar aya ta arba'in da nawa da arba'in daidai za mu tashi kan nambar aya ta arba'in da ɗaya alarama mai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق Mm.
ذلك يوم الخروج Allahu akbar إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير Mm.
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastami saurara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saurara ya kai dukkanin musulmi yau mai yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira min makanin karibin daga guri wanda yake na kurkusa guri wanda yake na dab zai kira cewa kowa ya taho zuwa filin tashin kiyama yau mai yasma'una sayhata ranar da za su ji ƙara ko tsawa wa ainihin wato kururuwa bil haƙƙi wacce take da gaskiya ba ta tsawa ta duniya ba tsawar da take tabbatacciyar tsawa mai ta gaskiya ranar da za su ji kurmato da ainihin wato ƙara wacce take ta gaskiya ma'ana na fakatun suri kenan wato busar ainihin wato ƙaho bilhaq Allah ya ce zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fitowa daga cikin kaburbura domin tsayawa ala mauke mauqe'il hisabi gurin hisabi da kididdigar ayyukan bayi Allah ya ce inna lalle Musa Allah nahanu mu ne nuhyi wa numitu muke kashewa kuma sannan muke rayarwa wa ilailal masir kuma makoma da ainihin wato matabbata a gurin mu take yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an ranar da ƙasa za ta tsatsage za ta ainihin wato kyakkece anhum gabarin su ma'ana za su fito daga cikinta sira'an cikin gaggawa ba tare da ainihin wato ainihin wato bata lokaci ba dalika hashrun alaina yasir Allah ya ce wannan wani tarawa ne wani ainihin wato tattarowa ne wanda yake mai sauƙi a gurinmu wanda za mu tara kowa duk wanda ya mutu tun daga zamanin annaba adam har ranar da za a yi wannan allah ya ce za mu taro kowa kuma abu ne mai sauƙi babu wata wahala a gurinmu ma'ana yadda kai kake ganin kamar aiki ne mai wahala allah ya ce mu a gurinmu abu ne mai sauƙi dan yadda za mu zo mu ji wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar kalamhil bil basar za mu zo mu ji aya akan haka allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna kuma mu ne muka fi kowa sani dangane da abin da suke faɗa na kan gara da kaucewa da ƙin yin imani da abin da muke faɗa musu mu mun fi kowa sanin haka wa ma anta alaihim bi jabbarin Allah bai turo ka kai annabi Muhammad ka matsawa kowa ko ka takura kowa ko ka tankwara kowa da ƙarfin tuwo cewa sai yayi musulunci ba duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci ganewa da fahimtar addinin yasa ya shigo babu wanda aka tilasta ko wanda aka matsawa ko wanda aka ce dole sai ya shiga addini babu shi wannan he ka shigo din ne to shi ne ake tilasta ka lalle tun da ka shigo to kuma dole sai ka yi da'a da biyayya ga dokokin addinin amma kafin ka shigo ba wanda ya matsa maka ba wanda ya takura maka ba wanda ya kuntata maka ba wanda ya tankwara ka sai ka shiga ka'idar mu ma shine duk mutumin da yazo zai musulunta sai aka ce ko sai ya ce wani ne ya mar barazana ko ya takura shi ko ya kuntata shi ko ya matsa mar lamba sai ya shiga to a ka'ida ma ba za a bashi kalma ba kuma ko an bashi ba za ta masa amfani ba tunda ba yardarsa da amincewarsa ne ta sa yazo zai shiga ba fa zakkir bil qur'ani Allah ya ce ka wa'azantar da alqur'ani man yakhafu wa'id wanda duk yake tsoron narkon mu da azabar mu to zai wa'azantu da alqur'ani kuma zai ainihin wato ji abin da muka faɗa masa Allah ya ce wastami ya Muhammad yawma yunadil munadi min makanin qarib ranar da mai kira zai kira daga guri wanda yake na kusa kala qatadatu kala ka'abul ahbar qatada yace wani mutum mai suna ka'abul ahbar wanda da ba yahude ne daga baya zo ya shiga addinin musulunci yace ya amurullahu ta'ala malakan Allah madaukakin sarki zai umarni ne ga wani mala'ika an yunadi ala sakharati baitul maqdis zai hau kololuwar ainihin wato kan tukullumar baitul maqdis yayi kira ya kwarma kira ayyatuhal izamul baliyat ya ku kasusuwa da suka faffashe suka riddige suka ɓaɓɓalle suka fatattake suka yayyage suka kakkarye suka nutse a cikin ƙasa wal ausalul muqatta'a da kuma gaɓoɓi wanda aka tsintsinka su gaɓar hannu da gaɓar ainihin wato yatsu da gaɓoɓin ƙafa da sauransu inna allaha ta'ala ya amuru kunna allah yana umartar ku an tajtami'na li faslil qada'i ku zo ku tattaru yau za a yi hukunci yau za a yi hisabi yau wanda ya ci dukiyar wani zai biya yau wanda ya zalunci wani zai biya yau wani wanda ya ci zarafin wani zai biya yau wani wanda ya tozarta wani zai biya yau wani wanda ya zalunce ka ko ya ci amanarka ko ya tozarta ka ko ya ci dukiyarka ko ya ainihin wato wulakanta ka wallahi tallahi yau kowa sai ya biya abin da ya zalunci dan uwansa yau wanda ya zina zai ga sakamakon zinar shi wanda ya aikin banza ya luwaɗi zai ga sakamakon luwaɗinsa yau matsafi zai ga aikin da ya aikata yau wanda ya je gidan boka ya sa aka yi wa wani sihiri ko aka yi wa wani tsafi wallahi tallahi zai gamu da wannan yau shugaban da ya hana talakawansa jin daɗi wallahi sallahi zai ga sakamako yau duk wani shugaba duk wani gwamna duk wani dan majalisa duk wani shugaban ƙasa duk wani soja ko ɗan sanda mai kaki da kayan sarki kowane ne kai Allah zai ce ku tattaru gaba ɗaya wallahi tallahi yau za a yi hisabi kowa sai an saka masa da abin da ya zalunci dan uwansa ya'ani annafkhata fi sur wato Allah zai sa a yi busa a cikin kaho shine yawma yunadil munadi din min makanin qari allati ta'ati bil haqqi wanda tana zuwa da gaskiya ita wannan busa allazi kana aktharuhum fihi yamtaruna wanda da yawa daga cikin mutane suna shakka suna ainihin wato jayayya da wannan rana Allah ce zalika yawmul khuruj min al ajdas ai bi ma'ana wannan ce ranar da za a fito daga cikin cikin kaburbura kamar yadda yake faɗa yau ma ya kharuju na minal ajdasi sira'a yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun na'am خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون yau mai ya kharuju na minal ajidasi sira'an Allah ce ranar da za su fito daga cikin kaburbura da gaggawa kowa zai fito ya taru gaban Allah subhanahu wa ta'ala yau mai ya kharuju na minal ajidasi sira'an ka annahum ila nusubin yufiduna kai ka ce zuwa ga ainihin wato wani nusub ne ake ainihin wato kora su ake ainihin wato tattara su ake ainihin wato gangarar da su sai ce me khashi'atan absaruhum idanunsu sun raina fata tarhaquhum dhillatun kaskanci ya lullube su zalika yawmul
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ka- zalika yawmul ladhi kanu yu'aduna wannan ita ce ranar da ake ainihin aka yi musu alkawari cewa za ta zo to ranar za su tattaro a gaban Allah subhanahu wata'ala shine yake cewa inna nahnu nuhyi wa numitu lalle mu mu ne muke kashewa kuma mu ne muke rayawa wa ilainal masir kuma gare mu ne ai makoma take mashimfiɗa take matattara take wallahi tallahi sai mun tara kowa kuma sai mun yi wa kowa hukunci ai huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu shi yake farar da halitta a karan farko idan ta radaddage kuma ta babballe ta gargaje Allah ya ce sai mu muke dawo da ita wa huwa ahwanu alaihi kuma shi yafi sauki a gurin Allah wa ilaihi masirul khalaiqi kullihim matattarar halitta da makomarsu da mashimfidarsu gaba ɗayansu suna tattaruwa ne zuwa ga Allah gaba ɗaya fa yujazi kullan bi amalihi kowanne za a saka masa da irin aikin da ya aikata in khairan fa khairun idan alkhairi ne alkhairi wa in sharran fa sharrun in kuma sharri ya aikata to zai gamu da sharrin da yafi wanda ya aikata muni a gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wata'ala yasa ake jan hankalin mutane kowa ya gyara aikinsa ya shiga taitayinsa ya kula da abin da Allah ya ɗora masa ya kuma kula da dukkanin abin da Allah ya ce yayi yayi musamman musamman haƙoƙin da suka shafi jama'a haƙoƙin da suka shafi wani haƙoƙin da ba na Allah ba lalle na Allah abu ne mai sauƙi ka shiga ɗaki kai kuka kai sallah kai nafila ka ɗaga hannu ka karanta ƙur'ani ka ce Allah ka yafe ma Allah ce je ka na yafe ma amma babbar matsala da tashin hankali shine haƙoƙin wasu shi yasa muke tausayawa shugabanni muke tausayawa waɗanda duk Allah ba su jagorancin jama'a da jagorancin mutane muke tausayawa waɗanda duk Allah ya ɗauki hukuncin al'umma ya ɗora a hannunsu wallahi wallahi ba ƙananan abin tausayi bane inda sun gane saboda haƙoƙi ne waɗanda ga sunan rututu a kanku kuna da buƙatar ku biya su kowa ana so idan ya ji daɗi kai za a bawa lada kai za a taimakawa in kuma ya sha wahala ya ji baƙin ciki ya shiga damuwa ya shiga kunci ya shi rasa inda zai sa kansa wallahi tallahi kai za a tambaya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiyaya ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da Allah ya baku war rajulu fi ahli baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum a cikin gidansa makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan kiwon sa wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba makiyayi ne kuma za a tambaye shi dangane da kiwon da Allah ya bashi gwamna ne kai duk mutanen jihar ka sai an tambaye su duk wanda ya kwana da yunwa bai ci ba wallahi tallahi sai kai jawabin dalilin da yasa ya kwana da yunwa abin da ya sa muka faɗi wannan sai na umar ya taɓa fitowa ran gadi yana zagayawa a cikin garin madina sai ya shiga gidan wani gida ana ainihin wato yara suna ta kuka suna ta ihu ya shiga ya tambayi matar gidan me yake faruwa ta ce allah ya la'anci umar allah ya yi wa kaza wa umar ya ce dan allah ya haƙuri baiwar allah me ya faru ta ce waɗannan yara ka gan su nan wallahi tallahi babu abin da yake cikin ainihin wato cikin gidan nan wanda za mu ba su ci su sha suna ta kuka wannan mata kunya da ka gani ainihin wato tsakuwa ce da wasu abubuwa na kiran rahinta da su sai na umar hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai sa kanshi ya fita ya je shi bai tulmali ya ɗauko gari ya sa matarsa ta ɗauko kayan miya suka nukurkuso a gadon bayansu bai sa wani abin nan ainihin wato sa ko wani pe ko wani ainihin wato protocol cewa ɗauki kaza ka kai ba shi da kansa ya ɗora a gadon bayansa wani ma da ya tarbe ya ce zon bari rike maka ya umar ya ce zaka iya ɗauka min zunubi na a gobe kiyama zaka iya sunkuyawa a gadon bayanka mala'iku su jibga maka zunubi na ya ce ba zan iya ba ya ce to ka banni ni na san me yake tattare da ni na san aikin da yake gabana ya tafi gidan wannan mata ya je ya hura mata wuta ya ɗora mata abinci marawaicin hadisin ya ce wallahi sanda na tausaya wa umar da naga umar yana sunkuyawa a gindin murhu yana hura wuta gemun umar yana sharar ƙasa gemun umar yana ɗiban ƙura da toka yana dafa wa talaka tuwo saboda ya zauna lafiya amma kuna nan miyagu matsiyata la'anannun bayi waɗanda ba ku da mutunci ba ku da kirki ba ku a tausaya wa talakawanku ba abin da ya dame ku da yunwa da fatara da talauci da yan uwa suke ciki da al'umma suke ciki ga waɗanda suke shugabanni na gaskiya hankalinsu tashi yake idan suka ga wani ya shiga kunci da matsala da tashin hankali su shiga su fita su kai mari su kai goro suna neman yadda za a yi su fitar da wannan bawan Allah daga wannan kunci da ya shiga Umar ya hura wuta ya dafa abinci bayan ya dafa wannan abinci aka tada yara suka ci marawaice ce da hannun Umar yake yagar abincin yana sakawa yaran a baki suna ci yana cewa ku yi hakuri ku yi addu'a mai kyau ga sayyidina Umar suna cewa Allah ya yi wa Umar albarka ba su san cewa Umar din bane sai da aka gama yace baiwar Allah uwar ƴaƴan yace gobe dan Allah ki zo fadar Umar amma idan kin zo ina roƙon ki don Allah ba karki faɗi komai sai alkhairi tace insha Allah ta'ala zan zo shikenan washe gari ko wannan mata ta ɗebo yara ta taho fada tana zuwa kan kujerar sarki kan kujerar shugaban ƙasa sai ta ga wannan wanda ya hura mata wuta jiya wannan wanda ya kawo garin nan wannan wanda ya sunkuya gemunsa na ɗiban ƙura da toka shi yake kan kujerar sarki ta juya za ta gudu da gudu ta ɗauka za a tattara ta ne umar ya ce a'a baki yi laifi ba zauna zauna zauna ta ce yanzu dama kai ne amirul mu'minina ya ce ni ne yanzu kai ne jiya ka zo mana da gari ka dafa mana tuwo ya ce ni ne yanzu kai ne kake sunkuyawa gemunka na sharar ƙasa kana ainihin wato dafa mana abinci ya ce ni ne kai kake hura wuta kai ne kake bawa yaranmu abinci ta ce Allah maka albarka Umar wallahi da na san haka ɗabi'ar ka take da na san haka hannunka yake da ban faɗi maganar banza akan ka ba yace baki laifi ba fa abin da kika yi daidai ne yasa aka ɗiba daga baitul malin musulunci aka bata ya wadatar da ita yace kuma daga yau duk wani complaint ɗinki da kika ji ki zo ki yi bayani za a fitar da ke daga cikin kunci da izinin Allah wannan mata ta yi godiya ta yi addu'ar alkhairi ta tashi ta tafi haka wani bawan Allah sayyidina Umar ya gan shi dattijo da shi yana aikin kuɗi he ya yi kaɗan kaɗan sai ya zauna ya huta sai umar ya kira shi ba musulmi ba ne ya tambaye ya ce baba me yake faruwa ba ka da ƴaƴan da za su ka ya ce ba ni da ɗa ko ɗaya ya ce a'a ya ce amma ba kana biyan jizya ba ya ce ina biyan jizya ya ce mun zalunce ka idan har kana biyan jizya kana biyan haraji ka tsufa yanzu ba za ka iya aiki ba sa'an nan kuma a ce yanzu muna wahalar da kai ya ce in maka yi maka haka ba ma adalci ba ya ce ka koma gidanka ka yi lissafin duk abin da za ka ci a wata ka turo baitul mali za a dinga kawo maka haka aka dinga ɗiban dukiya da kayan abinci da kuɗaɗen kashewa ana tura wannan dattijo yana ainihin wato ci saboda tsabar adalci irin na umar umar ya taɓa jin wani gida ana ta hayaniya sai ya leƙa sai ya ga ahe caca ake yi kuma ya haramta caca da shan giya a ƙasarsa a ƙasarsa ta musulunci sai ya kama katanga sai ya haura yana haurawa sai ya ce na kama ku kuna caca ya suka ce mu kuma mun kama ka ka hauro mana gida ta baya saboda Allah maɗaukakin sarki ya hana a haure gida ta baya kai kuma ka hauro mana gida ta baya don haka sai ce to shikenan tit for tat ni na kama ku kun yi laifi ko ya hakuri ni ma kun kama ni da laifi don haka ni na yafe muku kuma kun yafe mu ya suka ce to shikenan aka buɗe masa kofa sun sun sun sun Umar sai ya fita saboda tsabar adalci saboda tsabaragen adalci ma'ana tun da shi ma ya kuskure to mai dokar bacci ba zai bige da gingadi ba ma'ana kai ne mai kama masu laifi kuma kai ne mai laifi irin yadda jami'an tsaronmu yanzu suke suna koran mutane su shiga gida amma ba suna tsayawa suna tare mutane suna karɓar kuɗaɗe a hannunsu mai dokar bacci ya bige da gingadi saboda haka lalle wannan ba daidai bane saboda haka shugabanni ku ji tsoron Allah ranar da za a kwarma wannan kiran wallahi kowa zai amsa wa Allah wannan kiran ba wanda isa kan gare wannan kiran duk wani wanda yake jin yana da mukami a hannunsa kowanne irin mukami ne wallahi wallahi ya jira ka duba kasar mu nan yadda take cikin talauci yadda kasar mu nan take cikin kunci yadda kasar mu take cikin damuwa duk wani sekta da ka sani babu sektan da yake tafiya yadda ya kamata duk abin da ake gudanarwa na shugabancin jama'a da jagorancin al'umma ba abin da yake tafiya kan tsarin da ya kamata talakan da ake ta kwarmato da ihun cewa shi ake so a taimaka babu abin da ya bayyana cewa yana tabbata a ainihin wato talaka menene ina ruwan sha a kasar Najeriya don Allah ku gaya min ina ruwan sha ruwan sha a kasashen duniya yanzu wasu sun fi shekara hamsin da wuce magana akan ruwan sha babu wani abin da ya kamata su ainihin wato mai da hankali a kansa na harkar ruwan sha sun gama da wannan sun wuce wannan shekara hamsin da wuce amma har yanzu ba mu wuce a yi mana kamfen da ruwan sha ba har yanzu sai ka fitar da naira ɗari biyu ka sayi ruwa ka zuba a gidanka kafin ka sha har yanzu sai ka fitar da ɗari uku ko ɗari uku da hamsin ko ɗari biyar gwargwadon yawan gidanka da yawan matanka da yawan ‘ya'yanka gwargwadon ruwan da za ka saya ka sha ƙasashen da suka ci gaba ba su da matsalar wannan ruwa fata-fata baja-baja ba ma maganar su sha ruwan famfo ba sun fi karfin su sha ruwan famfo ruwan famfo sai dai ai wanka da shi sai dai ai wanke wanke sai dai a wanke kayan tufafin yara da shi a wanke kashi da fitsari amma ruwan kwalba suke sha naira ɗaɗɗaya naira bibbiyu haka za su sayi ruwan sha su sha mai sanyi mai daɗi wanda aka tsaftace aka gyara shi aka ainihin wato cire komai na cutarwa a cikinsa amma mu har yanzu kasar mu in ka ga mutum da faro har kallonsa ake yi ya zama yallaɓoi wai faro yanzu he yallaɓoi ne yake shan faro Allah wadaran shugabanni irin namu ba za ku daina ba za ku hana mu faɗa ba fa babu yadda za ku yi da mu billahi lazi hanyar daina faɗar mu ɗaya shine ku gyara tituna yanzu ga sanan sai kashe jama'a suke babu tituna wanda suke gyararru masu kyau a kasar mu ina adalcin yake ina gaskiyar da ake ikirari ba abin da yake gyaruwa ba abin da yake tafiya normal ilimi ka je ka ga makarantun mu yadda wa hiya khawiyatun ala urushiha qultu anna yuhyi hadhihi anna yuhyi Allah hadhihi al-madaris ba'da mautiha ma'ana gaba ɗaya makarantun mu ba ilimi ba karatu yanzu ka duba malaman jami'a suna yajin aiki kusan wata hudu ba wanda ya ba su abin nan ba wanda ya ba su salari ba a biya su ba amma fa kowanne ainihin wato bangare na kasan nan ana biyan salari akwai waɗanda idan aka ba a isa ma a tsaye da salarin su na wata ɗaya ba in kun isa yanzu ku hana sojoji salarin su na wata ɗaya mana ku gani in ba su bi ku duk suka harbe ku ba duk su bi ku gida billahi lazi su darara muku bullet ba ku isa ku hana su ba ku hana likitoci mana ba ku isa ku hana salarin su ba duk wani wanda kake jin cewa an ainihin wato babba ne a ƙasar nan ba a hana salari amma malamai da ke an mai da su matsiyata an mai da su ba san me suke yi ba ba wanda yake damuwa da al'amarin su idan da gaske ne ana so a gyara harkar ilimi a gyara malaman mana duk wani wanda yake tunkaho a ƙasar nan ko yake jin cewa shi wata tsiya ne ko yake jin cewa shi yana mukirkirar mukami kaza tambaye shi tarihin rayuwarsa ta wacce makaranta ya biyo ta wacce jami'a ya biyo sannan ya zo aka bashi wannan mukamin ashe malamin ka ubanka ne inda kana da hankali ya ma fi ubanka daraja wallahi tunda shi babanka watakila iya abin da ya shi ne ya kawo ka duniya bai baka ilimin qur'ani ba bai baka ilimin hadisi ba bai baka ilimin fiqh ba bai baka ilimin physics ba bai baka chemistry ba bai baka komai ba wani haka ya barka makara zuba kai da kanka kai ɗawainiyar kanka ka je kai makaranta malamai suka ce babanka bai kai malaminka daraja ba domin malaminka yayi hanyar da zaka kubuta daga duk wani abu na al'amarin rayuwar duniya da lahira babanka watakila bai maka wannan hanyar ba to amma wannan ya zamanto wasu ba sa fahimtar wannan gwamnati ta ki ta ɗauki mataki akan harkar gyara makaranti da gyara ilimi kullum sai shiga gidan rediyo da kwarmato da ihun banza da wofi da kashe kuɗaɗen ƙarya da iska amma abin a zo idan ka zo ƙasa ba za ka same shi ba malaman jami'a suna yaji ba a tsaya aka kula da aikin su aka fahimce su aka yi abin da ya kamata ba ba a kira su kan teburin shawarwari aka tattauna aka biya su haƙoƙin su ba suna nan wasu su suna cikin kunci da bala'i da masifa an ki a tsaya a kula da menene haƙƙin su ku je ku ji kasashen da suka ci gaba malaman su ba su da matsala malaman su ba su da tashin hankali malaman su ba su da komai yanzu wannan corona da ta shigo ta hana mutane zuwa makaranta a wasu kasashe yanzu ne ma karatu yake ƙara tafiya saboda sun gyara harkar ilimi sun gyara harkar makaranti sun gyara harkar jami'o'i sun samar da harkokin intanet an samar wa yara kwamfutoci duk wani abin da zai sa ilimi ya him ya bunƙasa ya tumbatsa sun gama saita shi da haka ana cewa corona an rufe makarantu sai suka ce kowa ya toma gida za a dinga yin lakcarin kana ɗakin mamarka da haka yaro ɗaki yana ɗakin mamarsa da kwamfuta yana daddannawa yana ba da amsar tambaya yana tambaya malami yana ba shi amsa amma ku kasar ku kullum a cikin lalacewa da tambadewa take sai karmatan banza da ihun banza da shiga kafafen yada bayanai ku ta surutun banza wanda la yusmin wala yughni min al ilmi wal huda wanda baya wadatarwa daga ilimi da kuma shari'a ku ji tsoron Allah wallahi tallahi in ba haka ba Allah ba zai bar ku ba wallahi wannan addinin da kuke gani da wannan rayuwar da kuke gani akwai ranar da Allah zai kwarma kowa kira ranar da Allah zai koma kwarma kowa kira wastami yawma yunadil munadi min makanin qarib ka saurari wannan kiran na Allah ranar ne Allah zai tara kowa za a yi hisabi za a yi ƙididdigar ayyukan bayi duk abin da ka aikata wallahi tallahi sai Allah ya maka bayani kuma sai ya faɗa maka sakamakon abin da ka aikata saboda haka mu ji tsoron Allah duk wanda kai shugaba ne gwamna ne kai dan majalisa ne kai shugaban ƙasa ne kai ka san yadda za ka yalwata wa talaka talakawan nan su suka tsaya suke ta ƙoƙari duk wani zaɓe da ka gani a duniyan nan talakawa ne suke yin sa duk zaben da ka gani a ƙasar nan talakawa ne suke yin sa amma idan aka kafa gwamnatin sai talakan ya nemi ina shugabannin suke rasa ya nemi ina tallafi da taimakon yake rasa ya nemi ina gudunmuwar da ya kamata a bashi yake ya rasa duk wani abu duk wani abu da za a ce an turo a rabawa talaka ba za ka ji wani talaka kwaya daya wanda zai zo ya ce maka malam nayi benefitin wannan abun ba wasu mutanen banza sun kalmashe abin sun tafi da shi kuma suna nan suna yawo a kasashen nan suna nan a garuruwan sunna a kama su a yi musu hukunci ba za a kama su ba a matsa su su fito da abin da suka ci na talakawa ba za a yi ba a nemi mutanen arziki idan za a yi rabon a sa su a ciki su jagoranci rabon ba za a yi ba sai a zo a maida abin siyasa a maida abin kaza a maida abin kaza yanzu wai a kasan nan ake cewa wai an raba biliyan biliyan ɗari biyar yanzu kai biliyan ɗari biyar wasa ce biliyan 500 ko miliyan 500 aka aka raba wasa ce a anguwarku a layinku a garinku a jiharku a lokal gamman ɗinku baka isa ka tattaro mutum talatin kwarara wanda suka benefitin wannan kuɗin da aka raba ba talaka wanda ake cewa an bawa ina suke su zo mana da sunayensu wanda suka samu a zo mana da sunayensu ƙaryar banza ƙaryar wofi za ku gaya wa Allah za kuma ku yi jawabi da larabci wallahi tallahi ba da Hausa ba duk yaran da kake da shi ko duk yaran da ka iya wallahi ka sani ba za ka yi jawabi da shi ba da larabci za ka yi jawabi a gaban Allah ko kai ne shugaban jahilan jihar ku sakatare janar na jahilan garin ku wallahi tallahi da larabci za ka yi jawabi shine yake cewa annafakatu fi sur ita ce busa cikin kaho kamar yadda Allah yake cewa wa nufika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah yake cewa wa nufiqa fi suri za mu busa a cikin kaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya kowa sai ya ta- faɗi macece illa man sha Allah Allah yake thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuruna kuma sannan mu sake yin wata busa daban sai kowa kuma ya tashi in aka yi wannan busar da wanda yake da rai da wanda dama ya kusa karasawa ana busawa zai karasa kowa zai mutu sannan a sake yin ainihin wato busa a sake tashi kuma idan aka yi wannan busar to shikenan komai ya lalace fa idza nufiqa fi suri ala ramma fala ansaba bainahum yawma idin فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون fa idza nufiqa fi suri Allah ya ce ranar da aka yi busa a cikin kaho fala ansaba bainahum yawma idin ba wata dangantaka a wannan ranar tsakaninka da wani wallahi tallahi duk wanda ya daure ma gindi a ranar to magana ta kare fa ba kana gwamna ba kana ganin cewa shugaban kasa ya daure ma gindi kana ganin yan majalisa sun daure maka gindi duk abin da ka zo da shi na san zuciyarka ka je ka zauna da su ka tattauna da su shikenan hisce yalla bai azartar kawai saboda akwai wani benefit ɗinka su ma akwai nasu wallahi ana busar kaho wannan alakar ta yanke tsakaninku fala an saba bainakum yawma idhin wala yatasaalu ba kana shugaban kasa ba da ministoci kana yin abin da kake so kana yin abin da kaga dama talakawanka suna kuka ba abin da ya dame ka ba wani abu da yake nuna alamun na cewa kana ɗaukar mataki kana ji ana ta bayanai a kafafen yaɗa bayanai ba ka ɗaukar mataki a wanda suka zalunci al'umma to wallahi fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma idin ba wata dangantaka ba wani mulki ba wani matsayi kwamishina ne kai dan majalisar jiha ne ko na tarayya ne kai sanata ne kai mai kuɗi ne kai na anguwa alhaji wane ne kai kowane ne kai wallahi tallahi fala an saba bainahum yawma idin Allah ya ce wala yatasaaluna ba wanda ma zai tambayi juna dan uwansa ka tambayi ina babanka ko babanka ya tambaye ka ina ina kake ko matarka ta tambaye ka ina mijinka ko ma- mijin ya tambayi ina matarsa ko ɗa ya tambayi ina uban shi ko uba ya tambayi ina ɗan shi ko gwamna ya tambayi ina ɗan majalisa ko ɗan majalisa ya tambayi ina gwamna ko shugaban ƙasa ya ce ina minista ko minista ya ce ina shugaban ƙasa ayya ba kiyamar ba ce ashe wallahi fala an saba bainakum yawma idhin babu wata dangantaka a wannan rana wala yatasaaluna kuma ba wanda zai tambayi dan uwan shi ba wanda zai tambayi ina labarin wani kowa ta kansa yake yi a a lokacin shine yake cewa ainihin wato wannan التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون ذلك يوم الخروج أي من الأجداث إنا نحن نحيي ونميت وإليه المصير أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون إليه وإليه مصير الخلائق كلهم فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر الله كقبت الدمو دق عذابا الله كحدا مدى الهير الله دنئمر الله الله يتي يوم تشقق الأرض عنهم سراء ranar da ƙasa za ta tsatsage da su wato su fito daga cikinta a yau mace shakkakus sama'u bil ghamami wa nuzulal mala'ikatu tanzila ranar da zamu tsatsa ga sama har ilau mala'iku su sauka sauka ainihin wato zamu keta sama zamu keta kasa wato kowanne bangare zai fito da abin da yake ainihin wato cikin sa sama za ta tsatsage ta daddare ta ainihin wato kyakkece duk halittar cikin ta su fito sannan kuma kasa ita ma za ta tsatsage ta kyakkece ta daddare duk halittun da suke cikin ta wanda suka mutu su fito Allah ya ce wa zalika anna Allah yunzilu mataran ainihin wato malamai suka ce Allah zai saukar da wani ruwan sama ne minas sama'i daga sama yumbitu ajsadal khalaiqi wanda wannan ruwa da Allah zai yi wanda wasu malamai suka ce sai an yi kusan shekara 40 ana maka wannan ruwa ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya ana gamawa sai yadda ka san tsiro zai fito sai kawai kaga mutane suna fitowa daga cikin kaburburansu kulla hafi kuburihim kama yathbutul ah, kama yanbutul habbu fi- fi- fi- ah, fi thara bil ma'i kamar yadda ka san kwaya idan aka yi ruwan sama ta kan fito to haka mutane za su dinga tsirowa daga cikin kasa fa iza takamalat al ajsadu lokacin da jiki ya kammalu ya hadu amara Allah ta'ala Israfil sai Allah ya umarci mala'ika Israfil fa yanfuku fi suri sai ya busa kaho wa qad udiat al arwah an riga an ainihin wato tattari rayuka fi thaqabin min s- fi suri fi thuqubin mi- fi fi sur wato a cikin ainihin wato kwar- kwar- kwarmi ko kuma ramin wannan kaho fa iza nafaka israfilu fihi idan ma- mala'ika israfil yayi busar kahon kharajatil arwahu sai wannan ainihin wato rayukan da aka saka a cikin ainihin wato ramuk- ramin wannan kaho ta tawahaju baina sama sai ga ta tashi tana ta tsiri a sararin sama'iya wal ardu tana ta fita a cikin sararin kasa fa yaqulu Allahu sai Allah madaukakin sarki ya ce wa izzati wa jalali da da girma na da buwayata da tarji anna kullu ruhin ilal jasadi alladhi kanat kowace rai wallahi sai ta koma zuwa ga ainihin wato ran da ta amuruhu wanda aka umarce ta ta koma cikin sa Allahu akbar fatarji kullu ruhin ila jasadiha sai kowace rai ta koma zuwa ga ainihin wato gangan jikin da ta fita fatadibbu fihi ko fatadibbu fihi kama ya dibbu sammu fiddaliq sai kaga wannan rai tana shiga tana ratsawa cikin kowace jiki kamar yadda wato ainihin wato guba take ratsawa cikin jikin wanda kamar maciji ya sara ko kuma ainihin wato kunama ta ciza yadda wannan dafi ke ratsa shi lokaci guda haka nan za ta dinga ratsa cikin jikukkuna suna ainihin wato tashi watan shaqqul ardu anhum ƙasa za ta tsatsage fa ya na ila mawqifil hisab sai mutane su tattashi su gangara zuwa gurin da za a yi hisabi sira'an da gaggawa ai mubadirina ila Allahi ila amrillahi suna masu gaggawar ainihin wato karɓar kiran Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya yake cewa yawma yad'u kull yawma yad'ukum fayastajibu يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا Allah ya ce yau mai yadu'ukum ranar da Allah zai kwarma muku kira fatastajibuna dolan ku ku amsa wallahi bihamdihi tare da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala wa tazunnuna za ku dinga zaton ma illa bistum ba ku zauna a wannan duniya ba illa qalilan in ban da ɗan kaɗan zaman da kuka yi a duniya wallahi tallahi ko shekara dubu kai a duniya ranar da Allah ya kira ka sai ka ga baka wuce minti goma a duniya ba fa za ka gane cewa baka wuce kamar minti goma ba shi yasa a wani guri ya ce wa yau mata komu sa'atu yi kusurin ويوم تقوم الساعة يو- يومئذ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون Allah ya ce wa yau mata komu sa'atu ranar da kiyama ta tashi yi kusurin mujirimu na mujirmai mutanen banza za su rantse da Allah ma labisu gaira sa'a wallahi ba su zauna a ainihin wato duniya ba in ba ab- abin da bai wuce awa ɗaya ba sa'a ɗaya ko minti ɗaya ko wani a makamancin haka saboda tsabar yadda komai ya rikice ai ko yanzu ne idan rahin lafiya ta kaure ka zazzabi ya make ka kana makarkata sai ka ga cewa kamar baka taba tsintar kanka cikin lafiya da walwala da jin daɗi ba sai ka ji gaba ɗaya komai naka ya rikici to wannan a duniya ma kenan to haka idan kiyama ta tashi wallahi Allah ya ce mujirmai sai sun yi zaton cewa ba su zauna a duniya ko daidai da sa'a ɗaya ba to wannan wani irin bala'i ne kaga rashin kula da al'amarin Allah ba karamin sharri bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi ne ke ta yau mai da okun fatasta jibuna ranar da Allah maɗaukakin sarki zai kwarma muku kira za ku amsa wa kira za ku amsa wa kiran Allah bi hamdihi da ainihin wato godiyar Allah wata zunnuna illa bistum illa qalila Allah maɗaukakin sarki yace za ku dinga zata wa kanku ba ku zauna a duniya ba in ba ainihin wato dan kaɗan ba ya tabbata a cikin sahihu muslim daga Anas dan Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa Anas dan Malik yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fara fitowa Allahu akbar manzon Allah shine zai fara fitowa filin tashin alkiyama daga cikin ƙasa kuma shine zai fara shiga aljanna haka al'ummarsa ne za ta fara shiga aljanna zalika hashirun alaina yasir Allah ya ce wannan tarawa ne da tattarawa wanda yake mai sauki a gurinmu ai tilka i'adatun sahalatun alaina yasiratun ladaina wannan wani irin kome ne da zamu yi wa mutane kome zamu yi wa mutane kiranyi za su dawo gabanmu da sauki kuma a- a- alaina yasiratun ladaina kuma wanda abu ne mai sauki a gurinmu babu wata wahala tattare da aikata haka a gurinmu kamar yadda ubangiji ya faɗa a wani guri yace wa ma amru wa ma amruna وما أمرنا إلا واحدة واحدة كلمح بالبصر a wani guri Allah yake cewa ma ma khalqukum wa ma ba'athukum ما illa خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة Mm, inna Allah- إن الله سميع بصير ubangiji subhanahu وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wa ma amruna illa wahidatun lamarinmu bai kasance ba illa ƙwaya ɗaya kawai kazamhim bil basar kai ka ce kiftawar idanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan tattarawar fa da kake ji Allah zai taro na duniya gaba ɗaya mutanen India mutanen America mutanen s- abin nan abin nan abin nan Saliyo mutanen ainihin wato Ingila mutanen Faransa mutanen ko ina na duniya gaba ɗaya ƙasashen arna da na musulmi kaf wallahi Allah ya ce wa ma amruna wannan lamarin namu fa bai kasance ba illa wahidatun ɗaya ne kawai zami busa ɗaya ne kawai zami kalamhim bil basari kai ka ce kiftawar idanu kowa ya zo ya tattara a gaban mu a wani guri ya ce wa ma khalqukum wa ma ba'athukum da halittar ku da tashin ku ba su kasance ba illa ka nafsin wahida illa kamar rai kwaya ɗaya ko kamar numfashi ɗaya inna allaha sami'un basir Allah maɗaukacin sarki mai ji ne kuma mai gani ne a wani guri yake tawa ma amru sa'ati ko illa kalamhin bil basari aw huwa aqrabu kalamhil basari aw huwa aqrab jazakumullahu khairan ala ramma wato al'amarin kiyama bai zamanto ba illa kamar ainihin wato kiftawar idanu ko kuma abin da ya fi kusa ma da haka ma'ana bai ma kai kiftawar idanu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan ubangijin da yake da irin waɗannan kudurori da irin waɗannan iradoji da irin wannan iko da irin wannan mulki da irin wannan bunƙasa da buwaya da irin wannan tumbatsa wannan ubangijin ake hana ka abin da ya hana ka kana cewa sai ka yi ake cewa ka yi abin da ya saka ka kana cewa ba za ka yi ba to shikenan ranar kin dillanci tana nan zuwa wallahi ranar da zaka tabbatar da waɗannan abubuwan da muke faɗa maka a ranar ne zaka gane kuskurenka ya Allah ka sa ba za mu gane kuskuren mu ba Allah ka sa muna cikin wanda Allah zai wa ni'ima da falala da alheri Allah ya kubutar da mu daga irin waɗannan masifu da waɗannan bala'o'i na ranar tashin alkiyama Allah ya ce nahana- nahanu a'lamu bima yaquluna mu mun san abin da suke faɗa ai nahanu al- a- ilmuna muhitun bima yaqulu lakal mushrikuna min at-takdhibi mun san irin abin da mushrikan nan suke faɗa maka dangane da ƙaryata ka da suke da da yanzu ba a daina zagin manzan Allah ba jama'a da da da yanzu kuma Allah ya ce duk yana sani yasa duk waɗanda suke wa Allah izgilancin nan fa wallahi tallahi mun bar ku da Allah masu zagin musulunci da masu zagin qur'ani da masu zagin hadisan annabi da masu aibanta annabi muhammadu wallahi mun bar ku da Allah Allah yana sane nahnu a'lamu bima yaqulun Allah ya ce mun san me suke faɗa duk abin da wani kafiri ko mulhidi zai faɗa musulmi ne wanda ya samu tangarɗa a cikin musuluncinsa ya dawo yana zagin Allah da annabi ko ko a'a wanda ba ba shi da alaka da musuluncin ya dawo yana zagin Allah da annabi Allah ya ce din na san kowa dan na san kowa na san inda makwancin kowa yake na san inda mutum yake tafiya na san yana hawa jirgin sama na san yana hawa mota na san yana yawo kan mashin idan na ga damar damƙashi wallahi sai na sa mala'ika ya daki fuka-fukin jirgin ya mauze shi ya rugun tsumo daga sama wallahi tallahi ya faɗo ko to kasa ba za a ɗiba ba ai Allah barin kai kake wannan shagantakar idan ya ga dama in ji Allah ya ce wallahi sai na bar shi ya hau mota ya kama hanyar Abuja ya kama hanyar Kano ya kama hanyar Yola ya kama hanyar Adamawa ya kama hanyar kaza ya kama hanyar Jos Plateau duk hanyar da na ga dama sai na sa shi ya kama ta da kanshi ya shiga mota ya ɗaura seatbelt ya kunna AC ya sa kiɗa wallahi sai ya yi nisan tafiya ya ƙura manejin mota sai in turo wata 'yar akuya kan titin yana taka birki sai in ce mala'ika ya ɗaga motar sama wallahi tallahi sai Allah ya ɗaga motar sama ya yi rugunsumi da kai billahi lazi motar kanta kafin a farka ta a ciro ka sai an yi da gaske balantana kai kan ka gama yawo ai Allah barin kai duk wani shegantaka da ɗan adam yake yi duk wani matsiyaci da ka gani yana tsiyarsa a doron ƙasa wallahi Allah ne ya bashi idan Allah ya ga dama ba shi sakan goma Allah zai rugunsuma shi wallahi Allah ya ce na sani ina sane da su ba suna kwanciya karkashin gidan sama ba mutum ya kwanta a hotel hawan da yake samansa sun fi hawa talatin a samansa ko hawa ashirin idan Allah ya ga damar damkar ka ba sai ya goce filolin ba ya sa mala'ika su kakkarya filolin ya rugunsumo a kayanka ka gama yawo kuma ka je lahira ka game da mummunan aikin da ka aikata mashin kake yawo da shi a gari in Allah ya ga dama sai ya turo dan bajat alalanu bajat ko eh oh to tsinuwa ne to Allah ya yi wa bajat albarka ya kiyaye ya sa su daina wannan shegantakar da suke na kada mutane ai ka san mu da ke mu ba fulata ni bane na dauka Allah ya albarka wa bajat ne a ke tsinuwa ce ko to Allah rama Allah ya saka da alheri an gane ko Allah sai turo wani dan bajat wallahi ya kantame ka ya gurza ka akan kwalta wallahi tallahi ka gama yawo saboda aka duk tarkon Allah kake duk inda kake yawo a cikin tarkon Allah kake fa bishiyar da kake kwanciya kake hutawa a cikin ta kana sabawa Allah in Allah ya ga dama sai rehe ya karyo akan ka ɗakin ka da kake kwance sai Allah ya yanko bangaren gabar sai ya kifo akan ka idan Allah ya ga dama haba malam ruwan da kake sha wannan sai Allah ya shaƙe shi a cikin wuyanka ya hana shi wucewa sai ka daina numfashi sannan Allah ya saki ruwan ya zubo ta baki ruwa wannan Allah ya ga dama sai kashe ka da shi wallahi mutane ana gaya musu ba Allah sun ɗauki Allah abun wasa ya sa manzan Allah motsi kaɗan sai manzan Allah ya rikice ya ce ala inni a cikakun billahi na fi ku tsoron Allah na san waye Allah annabi da ya san Allah motsi kaɗan sai kaga annabi ya rikice wa marra wajhuhu wa basaruhu yanzu nan sai kaga fuskar manzan Allah ta yi jawur idan sai ya kaɗa ya yi furtuk saboda tsaba tsoron Allah ya san Allah yanzu nan zai iya rugunsuma kowa yanzu nan zai ɗauki mataki akan kowa wannan a duniya kenan balantana kuma a lahira saboda haka wallahi da ni da kai ba mu da mafita ba mu da maguda ba mu da matsera da ta wuce mu ba Allah nan mu zauna lafiya amma wallahi in muka nuna wa Allah kangara to wallahi Allah yana nan yana kuma jiran mu a madakata zai ɗauki mataki akan kowa Allah ya yi mana gabaki ɗaya shine yake cewa nahnu a'lamu bima yaqulun ay nahnu ilmuna muhitun bima yaqulu lakal mushrikuna min at-takdhibi mun san duk abin da mushrikai suke na ƙaryata ka fala menene yahidan naka zalika kada wannan ya, ya dame ka ya kuntata maka kamar yadda Allah ya faɗa mata masa a cikin suratul hajj abin da hijr yake cewa laqad na'lamu annaka ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah ya ce wa laqad haqiqa na alamu mun sani annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna kirjinka yana maka kunci dangane da kalmomin da suke faɗa maka jama'a wallahi akwai ɓacin rai a dinga zaginka ana cin mutuncinka ana cin zarafinka yanzu wannan ayan ta nuna mana lalle manzon Allah yana jin kunci da damuwa dangane da zagin da mushrikai suke masa dan ba abin da ba su faɗa masa ba tafi suratul cikin suratul furqan ka ji menene suke faɗa masa ka ji irin maganganun banza da suke faɗa masa sun ce mahaukaci ne sun ce ɗan sihiri ne sun ce boka ne sun ce mawaƙi ne sun ce abin nan kuɗi yake nema kai suka ce ƙur'anin ma da aka bashi tatsuniya sunansa yanzu a baka littafi daga Allah amma wani mutum ya zo ya ce wai tatsuniya sunansa wa qalu asatirul awwalina ka tatabaka wa qalu asatirul awwalina kataba fayatum la alayhi bukratan wa asila wa qalu suka ce asatirul awwalina ka tatabaha tatsuniyar mutanen farko ne fa kawai yake rubutawa fahiyatum la alaihi ita ce ake masa shifta bukuratan wa asila safiya da maraice ya fito da ita ya zo yana karanta wa mutane shi yasa hikimar Allah saboda Allah ya nuna wa kafirai annabi ba yake ya kirkiri Qur'ani ba sai cikin hikimar Allah Allah ya sa annabi bai iya rubutu bai iya karatu ba Allahu akbar saboda inda a ce annabi ya iya rubutu da karatu to da duk abin da annabi ya faɗa wa kafirai sai su ce shi ya zauna da daddare ya rubuta da safe ya fito da shi ya ce Allah ne ya aiko shi ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Allah ce hakika mun sani suna cewa innahu yu'allimuhu bashar wani dan adam ne yake karantar da shi yake yake zuwa ya masa hirar maganar ya saka masa zaƙin baki ya koya masa magana da safe sai ya fito ya karanta ya ce Allah ne ya turo shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lisanin ladhi yulhiduna ilayhi a ajamiyun harshen fada suke magana da shi suke kokarin tauye maganganun Allah da shi wannan ba ajaman harshe ne wa hadha arabiyyun mubin wannan kuma fa larabci ne mabayyani ma'ana Allah madaukakin sarki ya karyata su da wannan abin da suke fada saboda haka Allah ya san duk irin wannan cutarwar da aka yi wa manzon Allah amma manzon Allah haka ya dinga hakuri shi yasa kai mai da'awa ina bawa ma- ma- masu da'awa hakuri da almajirai yan uwanmu ɗalibai yan uwana waɗanda yanzu ne muke muke karatun yanzu ne muke ainihin wato ni kokarin neman ilimin wallahi ina ba mu hakuri mu sani cewa fa wallahi wannan harkar da muka dauka ba mu harko- ba mu dauko harkar da zamu zauna lafiya ba fa Allah ba mu dauko harkar da zamu zauna lafiya ba domin shugaban mu bai zauna lafiya da ita ba har ya bar duniya kunci da ra- da kunci da tashin hankali yake ciki saboda haka ba harka ce da zaka zauna ka shanta wai ba za a zage ka ba ba za a ce baka iya ba wanda zagi nawa ne ba a yi mana ba zagi nawa cin mutunci nawa ƙarya nawa ko kwanan nan sanda wani ya zo nan har cikin masallacin nan na miyatti yana ba ni haƙuri akan cewa ya je ya yi ƙarya a wani guri a kaina cewa an yi kaza an yi kaza ba sai na faɗi menene ya faɗa ba amma dai har cikin masallacin ne ya zo a nan muna karatu wasu bayin Allah suka zo an gayyato wani malami daga cikin malamanmu suka nemi excuse akan suna son gani na na ce su matso mu yi magana da su ba zan tahi daga inda nake ba suka matso na sun kuyo kai na dauka wata magana ce su uku suka ce wallahi malam mun sun kuyo ne muna so don Allah mu baka hakuri da mun kasance duk wata ashar idan muka ɗiba kai muke antayawa amma yanzu mun gane wallahi abin da muke zagin ka akai wallahi ƙarya ne don Allah ka yafe mana in baka yafe mana ba mu san me zamu gaya wa Allah akan batanci da muka yi akan ka ba nace ku je Allah yafe muku la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum me ne a ciki saboda haka wallahi duk mai da'awa in dai wai zaka ce wa mutane Allah ya ce annabi ya ce kuma zaka fito ka faɗa musu cewa wannan abin da suke ba daidai bane wallahi tallahi baka shirya zaman lafiya da su ba saboda haka mu bai dame mu ba me zagi ya zaga ka- na kai zo gala ne kullum a cikin zage shi ake yi kuma bai daina toho ba har yanzu to saboda haka duk ka zaga ka ainihin wato ci gaba da zagi kar ka daina dan Allah kar ka daina zagi kar ka daina aibanci kar ka daina gulma kar ka daina surutu kar ka daina faɗin maganganun banza kai tai tunda kai iya abin da ka iya to mu Qur'ani da hadisi muka iya eh ai wa kullu ina'in billadhi fihi yanba'u haka mawaki yace kowace ƙwarya abin da yake cikin ta take bulbularwa idan kai bakinka abin da ke bulbularwa shine ashar da kazafi da zagi to mu kuma abin da bakinmu yake bulbularwa shine aya da hadisin manzon Allah to shikenan sai na Ali yace radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malu mun yadda da rabo da kaso da Allah ya tsakanin mu mu Allah ya bamu ilimi daidai gwargwado muke karantar da kanmu da iyalanmu da kuma al'umma jahili kuma Allah ya bashi dukiya da baki da tsinuwa da zagi to sai ya je ya tayi mu ma sai mu tayi sai mu je kiyama sai Allah ya bambance Allah ya mana rahama kuma kai ma Allah ya shirye ka saboda haka duk wani mai da'awa ya ji wannan gado ne na annabi Muhammadu ka dai ji yanzu a cikin alkur'ani Allah yana bashi hakuri shi yasa a gur- gurare da yawa Allah ya dinga ba manzan Allah hakuri alaramma alaramma Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Fasab- fasbi- fasbir wa ma sabruka فاصبر وما صبرك إلا بالله fasbir sabran jamila فاصبر صبرا جميلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Allah maɗaukakin sarki ya dinga ba manzan Allah haƙuri a gurare mabambanta me yayi dalili saboda ya san irin kuncin da annabi Muhammadu yake fama da shi dangane da zagin kafirai da tsinuwarsu ba abin da kafirai ba su yi manzan Allah ba yanzu in ba in ba ta'addanci ba Allah ya turo mutum da Qur'ani ku ce mawaki ne mawaki shine ashqan nas mutumin da yafi kowa tsiya cewa Allah san da ya la'anci mawaka a cikin alqur'ani والشعراء يتبعهم الغاوون مهم. ألا- ألم تر أنهم في كل واد يهيمون مهم.
وأنهم يقولون ما لا يفعلون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun mawaka fa mutanen banza ne suke bin su batattu azzalumai su suke bin mawaka alam tara annahum fi kulli wadin yahimun Allah ya ce baka duba bane cewa kowanne kwari kutsawa suke yi ma'ana duk magana da ta zo a bakin su ba sa tantancewa na zagin Allah ne na batsa ne na ƙarya ne duk kaga mutum malam ya sa mutum a gaba yana ta faɗin ƙarya akan shi ya yi kyautar kaza alhalin bai yi kyautar ba ya ba da kaza alhalin bai bayar ba yana sallah alhalin baya sallah ka ji mawaƙi yana cewa wani ai sallar dare yake kuma ƙarya ne bai taɓa tashi gaban Allah ko da da sau ɗaya a rayuwarsa yau bautar Allah da daddare ba ma'ana babu kwarin da ba sa kutsawa ya waƙe ɗan siyasa ya waƙe malami ya waƙe karuwa ya waƙe ɗan luwa duk kowa fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to wannan mawaƙi kenan amma a rasa wanda za a siffanta da mawaƙi wai sai manzon Allah in ba kafirci da lalata ba shi yasa ba za su daina zagin ku ba masu da'awa ku yi haƙuri sai dai ka'idar ita ce yadda Allah ke raddi idan an yi ba daidai ba to fa ba za mu daina raddi ba wallahi tallahi ba za mu daina raddi ba tunda dai Allah yana yin raddi tunda muka fara wannan suratul ahqafi Allah raddi ma mutanen banza yake haka ne Allah rama ko ba haka ba mayar da martani yake yana faɗin miyagun ayyukan mutane da kuma yadda zai saka musu na mummunan sakamako yana kuma faɗin mutanen kirki ga abin da zai musu na sakamako don haka ba za mu daina ba mu ba wallahi wai kana jira wai kai ka rabu da shi zai gaji a hayya zai gaji wai ya daina kai ka taba gani an gaji da imani ka taba gani an gaji da sallah ka taba gani an gaji da karatun qur'ani a ce yana a ce yau ba karatu yau ba wa'azi Allah kana bata wa kanka lokaci ne kada Allah ya gajiyar da mu kai da ka gaji kuma Allah ya ƙara gajiyar da kai to wannan shine to shine yake cewa wa ma anta alaihim bidabbar fasabbih bihamdi rabbika ko wa kun minas sajidin kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka wa kun minas sajidin da ka zamanto cikin masu juda wa abud rabbaka ka bauta wa ubangijinka hatta ya atiyaka yaqinu har sai mutuwa ta zo maka Allah ya ce wa ma anta alaihim bidabbar kai fa ba a turo ka ba ai walasta billazi tujbiru haula'i alal huda Allah bai zamanto da kai ko baka zama mai tilasta mutane mutanen nan akan sai sun shiryu ba kamar yadda yake cewa lasta alaihim bi musaitir فذكر إنما أنت مذكر na'am لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر مم.
فيعذبه الله العذاب الأكبر مم.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa zakkir innama innama anta muzakkir ka tunatar ka wa'azantar kadai kai mai wa'azantarwa ne lasta alaihim bi musaitir Allah bai turo ka ka saitar ka zama mai saitara a kansu ba ma'ana ka tilasta su su ba Allah ba Allah bai saka ka haka ba illa man tawalla wa kafara sai dai fa wanda ya juya wa Allah baya wa kafara ya kafirce wa Allah fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar Allah ya ce wallahi ba zan bar shi ba sai na ɗanɗana masa mafi girman azaba Allah ya ce inna ilaina iyabahu ai makomarsu gurin mu take summa inna alaina hisabahu kuma kididdigar ayyukansu mu za mu yi ba wasu ba saboda haka kowa za mu kirga masa ayyukansa na banza idan ya cancanta da jahannama mu sadahi da ita mu kirga masa ayyukansa na kirki in ya cancanta da firdausi mu sadahi da ita Allah ka sada mu da firdausi ka tsare mu daga wutar jahannama shine ke cewa wa ma anta alaihim bi jabbar kai fa baka san kasance ainihin wato a mai tilasta su ba ai wa lasta bil ladhi tujbiru haula'i ala al huda wa laysa zalika ma kulliftu a, ko ma kulliftu bihi wannan ba hine abin da aka dora na akan sa ba bi ma'ana wa ma anta bi muj bi mujbirihim ala al imani Allah bai sa ka ka tilasta su su yi imani da kai ba inna ma anta muballighun kai mai isarwa ne kadai a wani guri yace in alayka illa al balagh wa alaina al hisab abin da ke kanka shine isarwa wa alaina hisabu mu kuma sakamako da kididdiga mu ne zami fa zakkir bil qur'ani man man yakhafu wa'i Allah ya ce ka tunatar da alqur'ani ai ballig anta risalata rabbaka ka rabbika ka ainihin wato isar da sakon ubangijinka fa inna ma yatadhakkaru man yakhafu Allah wanda kadai zai wa'azantu shine wanda ya ji tsoron Allah wa wa'idahu kuma ya ji tsoron narkon Allah wa yarju wa'adahu kuma yake fatan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a a bahi lada ya ainihin wato yi masa ni'ima a kamar yadda ya faɗa a wani guri fa inna ma alaikal bala wa alaina hisab da da kuma wani guri abu da yake cewa fa zakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bi musardi musaydir laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha'u wama anta alaihim bi jabbar fa zakkir bil qur'ani man yakafu wa'id to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen wannan aya katada ya kasance yana cewa Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idaka Allah ka sanya mu cikin wanda yake tsoron narkon azabarka wa yarju mau'udaka amma yake fatan rahamarka da ainihin wato alkawarinka na ni'ima ya rabbi ya rabbu ko ya barru ya rahim ya kai mai ainihin wato albarru arrahim mai jin kai mai kuma ainihin wato a kubutar da mutane daga azaba da masifa da bala'i da tashin hankali yan uwa wannan shine karshen suratu qaf kuma da wannan muka zo karshen tafsirin mu na yau sai gobe in Allah ya da zamu tashi a sabuwar sura wato suratu zariyat insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah tara mu cikin lada wanda muka yi tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku ubangiji madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu akwai takarda amma ba za mu samu karanta ta ba yau sai gobe don haka waɗanda suka ba mu gudunmawa a yau suna nan da ɗan dama amma za mu karanta waɗanda suke nan amma adadin kuɗi ba mu samu muka lissafa ba sai gobe za mu faɗi menene muka samu na farko dai akwai muhammad akwai baraka muhammad ta ba mu naira ɗari biyar sannan akwai ainihin wato musa dillali dillali ko ya ba mu naira dubu ɗaya allah ya saka musu da alkhairi akwai ainihin wato usman idris ko idris usman ya ba mu naira ɗari biyar allah ya saka mishi da alkhairi akwai ainihin wato wani bawan allah ya turo dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi akwai adamu umar ya turo mana naira ɗari biyar da hamsin allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da ainihin wato alkhairi sannan akwai ainihin wato aliyu adamu ya turo mana naira dubu biyu allah ya biya shi da aljanna sannan akwai aliyu muhammad ya turo mana naira ɗari biyu allah ya saka mishi da aljanna sannan akwai ibrahim muktar ya turo mana naira ɗari biyu shi ma allah ya biya shi da jannatul firdaus akwai wani bawan allah ya turo da dubu ɗaya allah ya biya shi da aljannar firdausi akwai abubakar suleiman to alarama ko kai ne ya turo mana naira ɗari biyar kai ne kadai arama to arama ne jama'a shi ma tura naira ɗari biyar kun ga haka ake so shi ya ja baki kuma ya turo muku kuɗi amma kai wa kana zaune kai ba za ka ja baki ba kuma ba za ka jawo kuɗi ba kaga akwai matsala fa yanzu alaramma ne gahi yana jan baki gahi yana bada gudunmawa naira ɗari biyar shi ma ya tura Allah ya saka mishi da alkhairi naira ɗari biyar sannan ga ainihin wato wani bawan Allah ya turo naira hamsin Allah ya saka mishi da alkhairi sannan Aliyu a Ruqayya Aliyu ta turo da naira ɗari uku Allah ya saka mata da alkhairi sannan akwai ainihin wato wani bawan Allah ya turo da naira talatin Allah ya biya shi da aljanna akwai adamu musa ya turo mana naira ɗari allah biya shi da jannatul firdaus sannan akwai adamu ahmad ya turo mana naira ɗari shi ma ubangiji maɗaukakin sarki ya biya waɗannan bayan allah da aljanna gaskiya ba mu samu muka yi total ɗin kuɗin ba sai gobe in allah da muka yi total za mu gaya muku nawa ne adadin kuɗin sannan kuma mu faɗi na gobe insha allah jama'a muna addu'a waɗanda duk suka ba da wannan dukiyoyi subhanahu wata'ala ya sa su gama da duniya lafiya allah ya sa aljanna ce makomarsu allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi duk abin da suke nema a gurin Allah na alheri Allah ya basu abin da suke neman tsari na masifa Allah ya tsare su idan suna da iyaye wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke raye daga cikin iyayensu Allah ya raba su da su lafiya ya sa aljanna ce makomar iyayensu da mu ga baki daya da Allah muna roƙonka mahaifiyarta tana raye jama'a ku samu a addu'a Allah ya ƙara mata lafiya sannan kuma ya ainihin wato sa ta cika da imani haka Allah ramma tana raye Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata lafiya da imani ya sa ta cika da imani haka sauran wanda muke taya muke ayyukan nan tare da su akwai wanda iyayensu sun rasu Allah ya musu rahama ya gafarta musu ko kuma waɗanda iyayensu suna rayu muna addu'a Allah ya ƙara musu lafiya da imani ya sa suka da imani mu taya kasar mu addu'a Allah zauna da mu lafiya miyagun shugabanni ya Allah ka kwace mulki daga hannunsu ka mai da su hannun masu adalci wanda suke za su taimaka wa al'umma duk mutumin da yake mugu ne tun daga kan shugaban ƙasa har ƙasa har can can ƙasa duk wanda a cikin jagorancinsa mugu ne ba zai taimaki al'umma da talaka ba Allah ka kwace mulkin ka ba wani wanda zai yi wa mutane adalci ba mu ware kowa ba mu cire wa kowa hula ba kowaye kai in dai kai azzalumi ne ba ka son taimakon bayin Allah ba ka son kai amfani da mulkin ka wajen taimakon mutane Allah ka kifar da gwamnatin ka dora wanda za su yi wa mutane adalci Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce makomar mu ka sa rahama ta lullube mu da mu da iyayen mu da ɗaliban mu da matan mu da ƴaƴan mu da malaman mu malaman mu nan Allah ka ƙara musu lafiya da imani Allah ka shiryar da malaman mun nan abinda suke fama da hi na matsaloli Allah ka yaye musu abinda suke fa- ji abinda suke samu na alheri Allah ka rike musu ka sa albarka a ciki masu tsangwamar su da masu cin zarafin su da cin mutuncin su Allah idan masu hiruwa ne ka shirye su in ba masu hiruwa bane Allah kai musu maganin su Allah madaukakin sarki ka sa aljanna taimako masu Allah ka kara musu ilimi mai albarka da lafiya subhanahu wata'ala ka sa mu gama da duniya lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka alkhaira كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله